بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan turmi na hudu kenan ko na wannan daura a littafin nukhbatul fikar fi mustalahi ahalil asar ta al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani alaihi rahmatullah za mu tashi inda malam yake cewa wa in jahada shehu marwiyatihi marwiyahu wa in jahada shehu marwiyahu jazman rudda aw ihtimalan qubila fil asahi idan malami da ya bayar da hadisi wata rana sai aka tuna mishi aka ce algafata malam ka koya mana kaza rana kaza sai ya ce ni ban koya muku ba shine man haddatha wa nasiya ke idan ya tunkuɗe magana tunkuɗewa ta kada ta magana daya rudda ba za ka karbi wannan hadisin ba aw ihtimalan ko kuma yace anya kuwa to ni dai na manta shine ihtimal yana ganin ya karantar ko bai karanta ba qubila fil asahi azanci mafi inganci za a karbi wannan riwaya wa fihi a karkashin wannan malamai suke rubuta man haddatha wa nasiya juz'u man haddatha wa nasiya al-imam al-khatib al-baghdadi yana da shi al-imam suyuti shi ma yana da shi wanda ya gina akan abubuwan da khatib ya ambata al misali al-imam az-zuhri ya karantar da hadithin manzala sallallahu alaihi wasallam wanda Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ankahatil mar'atu nafsaha bighairi idni waliha fa nikahuha batil idan mace ta aurar da kanta ba da izinin waliyinta ba wannan aure batacce ne wannan riwaya ce mai rauni a sorry wannan riwaya ce wadda ta inganta daga zuhuri amma wata rana sai aka tambaye shi sai sai ce shi ya manta haka ayyub ibnu abi tamim tamima as-sakhtiyani yayi shi ma da su qatada ya koya musu hadisi daga baya suka tambaye shi yace ya manta ire iren wannan suna nan da yawa kamar Abu Ma'bad shi ma wanda ya karanta da su Amr ibn Dinar hadisi wata rana shi ma ya manta ire iren waɗannan to suna yake cewa man hadatha wa nasiya wa in ittafaqa ruwatu fi siyagil ada'i idan masu riwaya suka haɗu a wani salon bayar da karatu au gairi haminal halati ko wani yanayi daga cikin yanayin ba da karatun fahuwal musalsal shi ake ce ma'al musalsal akwai wani hadisi mashuhuri da malaman hadisi idan suka zauna majalisun karantarwa in za su yi imla'i a bisa al'adar malaman hadisi suna farawa da shi shine hadisin arrahimuna yarhamuhumur rahman wanda a kowanne a cikinsu zai dinga cewa wannan shine farkon hadisin da malamina ya koya mini ha a tike kan sufyan dan uyaina haka malaman hadisi suka dauki wannan al'ada suna ce mishi musalsalun bil awwaliyya akwai musalsalun bi ad-dahik wanda za a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi murmushi ko hadisin mu'aduna musalsalun bi inni uhibbuka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya mu'adhu inni uhibbuka la tad'annaka ba'da kulli salatin an taqula allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ba wannan ba allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik to duk ire-iren waɗannan ana ce musu musalsal wato hadisi wanda yake da wani salo na musamman a cikin gabobin isnadin sa wasiyul ada'i sigogin al'ada yadda ake bayar da karatu sami'tu wa haddathani ko dai ka ce na ji kowa na ya bani hadisi su ne gaba ta farko kenan sun ma'akbarani ƙasa da haddasa ni da samaitu sai kuma akbarani wa ƙara'atu alaihi daga nan su biyu su kuma su ne akbarani da ƙara'atu alaihi kusan ma'anarsu ɗaya sun maƙuri'a alaihi wa ana asma sannan sai kuma wanda za a biya wa malan kai kana saurari sun ma'amba'ani sun ma nawalani kai kuma amba'ani da kuma nawalani ya miƙo mini karatun a cikin takarda rubuce kenan thumma shafahani ko kuma ya faɗa mini baki da baki thumma kataba ilayya da kuma wanda aka rubuta aka aika da sako thumma an sai kuma an wa nahwiha wa nahwaha da ire-irenta su kala da ire-iren su wannan siyaga din duka suna da asali a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka suka dauko da irin wannan yanayin suna cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala kaza ko akhbarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza ko a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda ya aika ma wani ko ya ba wani ya ce idan an je filin arafa a karanta kaga shine munawala kenan da kuma akwai wijada bai ambace ta ba anan saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nan karshen duniya za a samu wasu mutane waɗanda za su zo su riski alqur'ani tsakanin bango da bango sai su karanta shi kuma su imani da shi kaga wannan shine wijada kenan sun samu ne daga baya fal'awwalani na farkon da sami'tu da haddasani a a liman sami'a wahdahu min labdi sheikh wanda zai ce sami'tu wa haddasani to idan ya ji daga furucin malamin fa in jama'a fa ma'a ghairi in ka ji ya ce sami'ina ko haddathana ko akhbarana to wannan yana nuna zuwa ga cewa ba shi kadai ya ji ba sun ji ne tare da wasu ƴan uwan shi dalibai malam yace wa awwaluha asrahuha wa arfa'uha fil imla'i ta farkon sami'tu ta fi nuna abu karara cewa naji murya naji daga bakin malami wa arfa'uha fil imla ita ce mafi daukaka a cikin siyar idan an zo ba da karatu wasalis warabi da na hudu da na biyar sune kenan wato a qara'atu alaihi da ƙuri'a da abin nan akhbarani da karatu alaihi yace liman qara'a bi nafsi ga wanda ya karanta shi da kansu fa in jama'a fa huwa kal khamis idan yace akhbarana to yayi kama da na biyar din shine yayi kama da ƙuri'a alaihi kenan in yace akhbarana musamman a lafazin al mutaakhirun wal imba'u bi ma'anar ikhbar cewa amba'ana ma'anarsu ɗaya da akhbarana illa fi urfil mutaakhirina sai dai agun malaman baya fa huwa shi amba'ana kal ijaz fa huwa lil ijazati ana cewa amba'ana ne ga ijaza abinda malami bai karanta maka ba amma yace je ka ruwaita na baka dama ka an ɗaya suke da matsayin an an ita ce ake cewa an ana zaka sai cewa an anatul mu'asir idan malami da suka yi zamani daya da malaminsa da yace ya gaya masa sai yazo yace an fulani mahmulatun ala sama za a dauke ta a matsayin yaji baki da kunne illa min al mudallis sai idan ya zama mai magudi ne yace an to ba za a karba ba waqila wasu suka ce yushtaratu thubutu liqa'ihima walau marra kafin a anshi an daga gun malami da ya ce wane ne ya gaya mini ta hanyar an bai ce akhbarana ko haddasana ba suka ce za a sharɗanta sai in an tabbatar ko da a labari ƙwaya ɗaya sun taɓa gamuwa ido da ido saboda yiwuwar a ce kun yi zamani da mutum kuna ƙasa ɗaya ko gari ɗaya kuma kuna harka iri ɗaya amma babu tabbacin kun haɗu amma akwai yiwuwa mai ƙarfi to kada a tsaya iya yiwuwa mai ƙarfin nan a tsallaka zuwa ga tabbas shin ana da labarin kun taba haduwa wasu malamai suka ce sai ya tabbata haka sai kuma malamin ya ce wa huwal muhtar wannan shine zababbiyar magana kaga da kamar ya so ya dauki waccan dan ya kawo ta biyin da wakila kuma an ce amma kuma sai ya tuno wasu maganganu da wasu ka'idoji sai ya ce wa huwal muhtar wannan tabiyin ita ce ra'ayin al-Imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari da malamin sa Ali ibn al-Madini waccan ta farkon ta cewa a ɗauka kawai sun gamu inda akwai yiwuwar gamuwar ita ce magana imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullahi alaihim ajma'i imam muslim kuma ya yi zafi akan wannan magana a mukaddimar sai muslim ya yi raddi ma duk waɗanda suka saba mishi allah ya gafarta musu gaba ki daya wa atlaqul mushafahata fil ijazati al mutalaffazi biha suna faɗan lafazin mushafahatan shafahani ko ajazani mushafahatan a cikin ijaza wacce aka cuɗanya ta da faɗi da baka ma'ana cewa nayi maka halasci a faɗe shi da baka a ce ajazani mushafahatan dan a bambanta ta da ainihin sauran ijaza wanda ba mushafaha ba ce wal mukatabata fil ijazati al maktubi biha da kuma mukataba bayan an rubuta sannan kuma a ce an yi maka ijazar ita ma ana faɗan da ana haɗa lafazin mukataba da mushafa ma'ana bayan mutum ya ɗauki riwayoyi ya ba wani ya ce ga riwayoyi na ka ka je ka ruwaita idan ko bashi kawai yayi to yana yi daukan hukuncin aro kawai ba ya bashi ne da rufin ya ruwaita don haka wadda aka yi mushafa aka ce je ka ruwaita ta fi ƙarfi fiye da wadda ba a yi haka ba washtaratu fi sihatil munawala iqtiranaha bil idni bir riwaya karkashin haka suka kafa cewa idan aka yi mutum munawala aka miƙa masa takaddun hadisai to ba zai ruwaita ba sai in an gwama wannan miƙawan da bayar da izini akan cewa ya je ya ruwaita wahiya arfa'u anwa'il ijaza munawala wacce aka hada ta da cewa an ba da izini tafi sauran dukkanin nau'o'in ijaza karfi wakaza shtaratu al-idna fil wijada hakanan kuma garma da al-wijada tsuntuwa da muka yi magana ita ma suka ce da sharadin a samu izini na mai littafin ko waɗanda suka mallaki littafin walwasiyati bilkitabi hakanan sai kuma alwasiya mutum ya ma wani wasici cewa a ba na littafi na ko littattafai na ya ruwaita wal ilami da kuma sanarwa da mutum malami zai bayar ala ru'usul awwalina wal akhirina yace ku je ku ruwaita daga gare in kun tana jiya mun yi misali da wani malami suna shu'aib ibn abi hamza wanda malamin malaman su bukhari ne abul yamani yakan ce haddathana shu'aib qala akhbarin haddathana abul yamani sai ce akhbarana akhbarani shu'aib an az-zuhri zaka ji duk ruwayoyin da bukhari ke kawowa da akhbarana ne akhbarani shu'aib saboda wannan nuska ta shu'aib ibn abi hamza wijada ce shu'aib ibn abi hamza malami ne da aka faɗa cewa yana da rowa hadisi baya son ba da harisan shi to sai da ya ga ajalin shi ya kusanto zai rasu sai ya hada biyu waɗanda abubuwa ya tara ɗaliban shi ya sanar musu cewa hadisai na suna nan a cikin littafi kaza ku je ku ɗauka kurwaita kuma na koya ma ɗana duk wanda yake ganin zai iya amsa da isnadi naziri yanzu ya ce daga ɗana da gani to ya je ruwaita a gurin ɗana da aka su abul yamani sai suka kofa hadisan sai suna riwaye su ta hanyar wato wannan izinin da ya ba su ya musu ijaza ya yi sanarwa shi sa sai yake rotuta da akhbarana da aka duk zaka je yana cewa haddasana abul yamani wato shi kuma sai ce akhbarana shu'aibun an dhuhul ina fata mun gane shi sa ba a so ka dinga rowa ilimin kana da shi sai ka zo ka mutu da kayanka Allah shi kyauta Allah ya gafarta musu gaba kida malam yace kal ijazati amma wato ita kuma wa illa idan ba a yi izinin ba fala ibrata bidhalika babu abin lura a ciki kal ijazati al'amma kaman ijaza ga magari walil majhuli da wanda za a yi ma da wanda ba a san shi ba wal ma'adumi da wanda baya nan alal asahi bisa magana mafi inganci fi jami'i zalika a cikin duk waɗannan ba a karbanta abin da yake nufi shine an yi zamanin da malamai suka dinga wasa da al'amarin ijaza me yakon malami ya ce wa ɗalibi na maka ijaza sai kuma ya ce na maka ijaza da kai da 'ya'yanka da zurriyarka to kaga 'ya'yan a cikin su hala akwai wanda ma ba a haife shi ba ya zama ma'adun kenan 'ya'yan hala a cikin su akwai wanda malamin ma bai san shi ba bai san ko kana da 'ya'ya me sunayen su ko ina suke ko ma kai aure ko baka yi ba bai sani ba to sai zama al-ma'adun kenan wal majhul to suna yin wannan ko mutun yace nayi ijaza ga dukkanin mutanen garin Yamai wanda suka kai shekara 25 a duniya kuma suke son hadisin nan shikin wannan ya kama da irin ɗayar bushe dinga raba ɗariƙa ɗin ce na ba duk wanda yake so ko a ina yake to wannan ya zama ya yi izini lil ma'adumi wal majhuli ke don hadisi ne ba za a karɓa ba kuma gani Allah ya ji ƙanshe yi malam ya ci gaba da cewa thummar ruwatu in ittafaqat asma'uhum wa asma'u aba'ihim fasa'idan wa ikhtalafat ashkhasuhum sannan su masu riwaya in aka samu mutane biyu masu riwaya sunayensu sun yi ɗaya da sunayen iyayensu sun yi ɗaya kowa sunan shi abdullahi ibn zaidin misali mutum biyu fasa'idan ko fiye da haka mutum biyu ko fiye da haka kuma sunaye biyu ko fiye da haka abdullahi ibn zaid ibn abdurrabbi akwai su guda biyu misali wa ikhtalafat ashqasu amma kuma ba ba mutum ɗaya bane فهو المتفق والمفترق شيء يجي مش المتفق في الاسم والمفترق في الشخص وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا idan kuma sunayen suka yi daidai a wajen rubutu amma suka saba a wajen furtawa zaka ga ubaida da kuma abida akwai abidata as-sulami akwai kuma ubaida ko kuma akwai aqil akwai uqayl dukan su wajen rubutu iri ɗaya ne amma wajen karantawa ya bambanta fa huwa al-mu'talif wal mukhtalif shaki tuma al-mu'talif wal mukhtalif wa in ittafaqat al-asma'u wa ikhtalafat al-aba'u idan zama sunaye iri ɗaya amma sunayen uwayensu daban-daban sufyan ibnu sa'id Sufyan ibn Uyayna kaga sunayen su iri daya amma sunayen ubannin su daban-daban aw bil aksi ko sunayen ubannin ne iri daya amma sunayen ƴaƴan daban sunayen ubannin iri daya sunayen ƴaƴan daban yace fa huwa al mutashabihu shine ake cewa al mutashabih wa kaza in waqa'a zalika al ittifaq fi ismin wasmi abin wal ikhtilafu fi nisb fi nisba haka ne da aka samu sunan sun yi iri daya da sunan iyayen sun yi iri daya amma nasaba ta bambanta kamar wacce da muka ambata Abdullahi ibn Zaid ibn Abd Rabbih Almazi dayan kuma Abdullahi ibn Zaid ibn Abd Rabbih shi ma Almazi to akwai daya Mazin Tanini dayan kuma Mazin Al-Ansari to waɗannan ana samun irin haka sai a ce ya zama shi ma al-mutashabi sun yi kama da juna malam yace wa yurakkabu minhu wa mimma qablahu anwa'u wannan almutashabih din in aka samu wannan rikicin da wancan da ya gabata akan suna daya sai a ga wani sabon nau'i minha kama an yahsula al-ittifaq aw al-ishtibah illa fi harfin aw harfain ya zama sunan sun yi kama a duk waɗannan abubuwa sai dai a wani waje dan kankani harafi ɗaya ko biyu aw bitaqdimi wa ta'khir ko kuma wani sunan a maida shi gaba wani a maida shi baya wani sunan da an ɗaya mai da ɗaya gaba ɗaya baya sai su zama sun yi kama da juna malam ya ce khatimatu wa min muhimmi na da gaske abubuwan da ya kamata mutum ya sani a harkar ilimin hadisi ma'rifatu tabaqatir ruwati ya san gidaddaji da set set na masu riwaya su wane ne sa'o'in suwaye yaushe suwaye suka yi karatu a gun suwane wa mawalidihim da bayani akan shekarun haihuwarsu wa wafayatihim da bayani akan shekarun mutuwarsu wa buldanihim da garuruwarsu wa ahwalihim da halayensu ta'adilan mutanen kirki ne wa tajrihan ko mutanen banza wa jahalatan ko ba a san su ba mazajin da kake ji a cikin isnadi tun daga inda bukhari zai ce haddasana abdullahi ibn yusuf kala kala haddasana malikun ko quri'a ala malikin an nafi'in an ibn umar kowanne ɗaya daga cikin mazajen nan kana bukatan ka san wane ne bukhari yaya sunan shi yaushe aka haife shi a ina aka haife shi yaushe ya rasu mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba malamin shi abdullahi ibn yusuf na dan wani gari ne yaushe aka haife shi yaushe ya mutu mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba maliku malamin wancan dalibin shi kuma me sunan shi cikakke yaushe aka haife shi yaushe ya rasu ina ne garin su mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba duk waɗannan mutum yana bukatan ya san su dalla dalla al-imamu a a wancan da muka ambata da zu abin nan Ali ibn Abdullah ibn al-Madini yake cewa ma'rifatul rijali nisful ilm sanin mazajen hadisi shine rabin ilimin hadisi sauran kuma shine sanin ma'ana da fiqhun hadisi bai yiwa mutum ya zama dalibi ko malami kuma harka hadisi ya zama sunayen nan yana jinsi ne kawai baya gane su kamar da kasan misali masu kallon kwallo ta mola duk wanda aka bata san san shi sun san club din da yake sun san lambar da yake bugawa sun san nawa aka siyo shi sun san balabalan da ya ci a wannan mausimin to kaga suna yin abun a ilmance kenan ko masu kallon binabirai su ma haka duk actor da aka nuno sun san shi sun san fim nawa yayi wani irin shahara yake wani kamfani yake wa fim in yana da wata baiwa ta musamman sun sani ba haka bane to haka ya kamata mu masu koyon ilimin hadisi musamman mu amma bai yiwa su duk mutanen duniya kowa ya san harkar da yake mu kuma tamu muna ta talababiya ba mu sani ba kuma muna ta jin rauni muna ta jin kasala kuma mu ce mu ɗaliban ilimi ne ba shi yiwa ga nan jama'a Allah shi kyauta umaratul jarhi wa ta'dil malai yace matakan amincewa da raunata mazaje malatul jarhi wa aswa'uha mafi nauyi mafi munin jarh wato sukar da za a yi wa mutum a ce hadisin shi ya faɗi warwas ita ce alwasfu bi af'ala a siffanta shi da sigatu af'ala ka akzabin nasi cewa na yafi kowa ƙarya thumma dajjal ko a ce dujal ne shi aw wadda makerin hadisin ƙarya aw kadhab mashahurin makaryaci waɗannan duka siffofi ne na mafi girma wa ashaluha mafi saukin siffofi na suka layyinun a ce yana da laushi-laushi wasayi'ul hifzi a ce yana da mummuna hadda au fihi adna maqal ko a ce a ce zance mafi kankani ne akwai a kansa wa maratibu ta'dil sannan su kuma martabobin dauka amincewa wa arfa'uha mafi girman su alwasu bi af'ala a siffanta mutun da af'alat tafdil na nagarta ka authaqin nasi thumma ma ta'akkada bi sifatin aw sifataini a ce mishi wane shi fi kowa nagarta ko kuma a siffanta shi da siffa guda biyu a ce thiqatin thiqatin kamar da Allah ya ce dakkan dakka kaga taukidi ne ko sai a ce thiqatin thiqatin au thiqatin hafizin amintacce ne mahaddaci wa adnaha mafi raunin siffa ta amincewa ma ash'ara bil qurbi min ashalit tajrihi wanda ya kusa da wancan layyinin ko sayyul hibzi din ko kuma adna makan shine mene a ka sheikhin in ka ji malama hadisi sun ce fulanun sheikhun malami ne to ba irin shehi da ka sani wai wani gwarzo ba sun kai shi matuƙa ne wajen ƙasa sun kai shi ƙasan bolum ne wajen nagarta wato kubalu tazkiyatu min arifin bi asbabi ba kowa ne zai ce wani mutumin kirki kowa mutumin kirki ba a cikin ilimin hadisi a karama ba kowa bane sai min arifin bi asbabiha wanda ya san dalilan da suke sa a gane wannan mutumin kirki ne kuma mutumin kirki ba walau min wahidi ko da mutum ɗaya ne alal asahi bisa zance mafi inganci saboda akwai abin da watakila ba sababin jarhi ba ne sai wani ya jarra haka da shi musamman abin da ke kuma zuwa ga al'adun mutane a al'adun mutane da ɗabi'unsu akwai abin da a wani waje ko a wani zamani ko a wani gari ba jarhi ba ne amma kuma hala a wani gari ya zama jarhi alal misali yanzu akwai mutanen da ba sa saka hula kwata-kwata in ka je Mauritania zaka gansu zaka gani limamin juma'a babu hula kuma da babban riga kuma ba wanda yake ganin cewa bai kyauta ba amma watakila a nan ko a kasashen mu na Najeriya idan mutum ya fito ya hau mumbari babu hula za a ce ya sauka ba za a bar shi ya sallah za a ce wani irin rashin mutunci ne kuma wannan ko ka tafi neman aure aga ka zo babu hula kaga za a ga tsirara za a ce a ce wani lafiya tsirara kawai akwai akwai garin da malami baya hawa keke hawa keke kaskanci ne ga malami a sheikh muhammad nasir da albani ya taba hawa keke yawo a garin dimashka sai da aka dinga ruwaitowa a jarida ana mamaki cewa ga wani babban malami yana yawo a keke yana yawo a keke abun abun mamaki a najeriya jama'a nan kurkusa da kasar nijar a sokoto da kebbi malami baya goye matashi a babur a mashin matashi ba ba wai dan acaba ba ba wai dan express ba abun kunya ne a ga malami ya goye mace ko da amarya amarya shi ce yana tafiya ta kan mashin za ci bai da kunya akan haka aka taba cire wani malami daga limancin juma'a ce ba shi da mutunci kullun yana wucewa nan da matashi akan mashin muna gani shi kaga yanzu mu dariya muke saboda muna gani wannan ai ba komai bane ko to haka al'adu su al'adu ne ko ina da irin nasu za ka yi zuwa a ƙasar misira ka ga malami da suit irin na likita ko lauya aka ga mu a nan malami bai irin wannan shiga ko bai yiwa ya yi irinta saboda ya saba wa al'adun mutu don haka ta wannan ɓangaren ana so ya zama wanda zai jarhin ya san abin da yake jarrahawa ko walomin wahidin alal asai ko da malami guda ne ya faɗi magana in ya sa abin da yake za a karba wal jarhu muqaddamun ala ta'dil in sadara mubayyinan min arifin bi asbabihi fa in khala an ta'dilin qubila mujmalan ala al-muqtar idan aka samu mutum daya malamai sun yi sabani game da shi wasu sun ce mutumin kirki wasu sun ce ba mutumin kirki ba to wacce magana za a zaba yace za a zabi wanda suka ce ba mutumin kirki bane amma da sharadin idan sun faɗi menene sababin da ya fitar da shi daga gidan kirki zuwa gidan rashin kirki idan ko ba su faɗa ba to za a karɓi wannan ta'adilin a jumlace don shi ne asali wa ma'arifatu kunal musammaina da gaskin abin da yake muhimmi a san shi hadda sanin alkunya shine abuwa ne ummuwa ne da sauransu na almusammaina wanda aka fi sanin su da suna Umar dan Khattab kaga suna ne to ka san meye alkunyarsa Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari ka san meye alkunyarsa a a wa asma'il mukannina da kuma alkunya sunayen waɗanda suke da alkunya irin misali abu mamat al-bahili ne sunansa irin abu zarin ligifari ne sunansa irin abu dawud ne sunansa na asali dole ka san wannan wa man ismuhu kunyatuhu ka san kuma wanda sunansa ita ce alkunyarsa bai da wani suna daban kamar wanda za a ce yana da suna yana da kuma alkunya wasu kuma alkunya ita ce sunan musamman daga baya an dinga sa mutane sunaye irin alkunya kamar kaga abubakar ibnu abi shayba haka abu huraira da sabani akan yana da suna ko bai da suna sunan kuma wanne ne da makamantansu ire-iren waɗannan wa man ikhtulifa fi kunyati da wanda aka yi sabani game da alkunyarsa kamar Abu Hurairah din an faɗi magana kusan guda 40 kamar yadda Nawawi ya faɗa a cikin Tahzibul Asma'i wal Lughat da Ibn Hajar a cikin Hudas Sari cewa an yi sabani sabani mai yawa akan me asalin sunansa wa man kasurat kunahu da wanda yake da alkunya fiye da guda aw nu'utuhu ko siffofinsa fiye da guda ɗaya akwai malamin da yake da alkunya fiye da daya wasu na kiran shi da baban wani wasu na kiran shi da baban wani da sauransu wa man wafaqat kunyatuhu isma abihi da kuma wanda alkunyarsa daya take da sunan babansa ma'ana baban shi ya sa mai sunan mahaifinsa yayi baban shi mai suna sai ka ji sunan yayi iri daya au al'aks ko kuma sunansa yayi daidai da sunan baban mahaifinsa saboda yana yawan sama ko kai fada ka sa masa sunan babanka sai zama sunan shi Ismail Ahmad Ismail sunan shi irin sunan baban mahaifinsa to don ka san wannan dan kakka dauka maimai ne mara ma'ana aw kunyatuhu wa kunyatu zawjati ko ya zama alkunyarsa da ta matarsa ɗaya ne ummu darda da abu darda ummu zarrin da abu zarrin da ire-iren su wa man nusiba ila ghairi abihi da wanda ake danganta shi zuwa ga babansa ba Ismail ibn Ulayya sunan mahaifiyarsa ne me sunan baban shi dole ka san wannan au ghairi ma yasbiqu lil fahm ko kuma a danganta shi zuwa ga abinda ba shi kake fara tunani ba in ka ji an ce Khalidu al-Hadda malan Khalid mai gyaran takalmi zaka fara tunanin sana'a shi ce ko to ba sana'a shi bace kaga wannan shine abin da ke fara zuwa cikin tunaninka ba sana'a shi bace yana makwabtaka ne da masu gyaran takalmi sai suna ya bishi to akwai irin su da yawa dai sai ka san waɗannan sirrorin wa man ittafaqa ismuhu wasmu abihi wa jaddihi da wanda sunansa da sunan babansa da sunan kakansa iri ɗaya ne wanda za ka ga misali jikokin sayyidina rasulullahi ko wanda za ka ji sunan shi al-hasan ibnu hasan ibnu hasan ko ka ji wani sunan shi muhammad ibnu muhammad ibnu muhammad kama imam al-ghazali sunan shi kenan aw ismu shaykhihi wa shaykhi shaykhihi fasa'idan ko ya zama sunan malamin sa da sunan malamin malamin sa iri daya yace haddathana ahmad qala akhbarana ahmad duka malaman shi sunan su iri daya wa man ittafaqa ismu shaykhihi war rawi anhu ko kuma wanda sunan malamin shi da sunan dalibin shi iri daya ne al-imam muslim ya riwaya daga bukhari sannan bukhari da malami kuma muslim ibnu ibrahima muslim ibnu ibrahim al-farahidi ga kuma dalibin sa muslim ibnu al-hajjaj al-qushayri to kaga ismu shaykhihi wa ismu ismuhu wa ismu shaykhi shaykhi wa ma'rifatu al-asma'i al-mujarrada wal mufrada sannan kuma yana da kyau kasan sunaye wanda suke mujarrada wanda babu irinsu akwai malamin da sunan shi duk inda aka lalaba irin shi ne shi kadai za a laluba duk inda aka ji shi bai da takwara suna buga misali da irin su musaddad ibn musarhal ibn musarbal malamin su bukhari ne sunan sai a ce yayi kama da yayi kama da tofi kamar ta'awiza ce kamar addu'a irin wanda masu duba suke musaddad ibn musarhal ibn musarbal haka ce ka fada su goma bakin ka zai zai lankwashe ko wal mufrada wakazal kuna hakanan alkunya wadda babu irinta zaka ji wani sunan shi alkunyarsa shi kadai ne misali Abu Isra'il ko irin Abu Isa Tirmidhi zaka sa da alkunya ba ga magari ba wal alqab da laqubban malamai laqubban malamai wani da kuma me yasa aka sa musu wannan laqubba akwai laƙubba mashahure ga malamai wani kaji an ce sunan shi gundar wani bundar wani ire-iren su ga sunan da yawa ka san alƙabu da yadda aka yi aka sa mutane su wal ansabu da dangantakarsu zuwa ga garuruwa ko ƙabilu ko sana'a ko makamancin haka wa yaqau wa taqau ila alqaba'il wal awtan ita nasaba ana yin ta zuwa ga ƙabilu ne wane wane a ce al-khazraji wane wane a ce al-adawi kaga kabila kenan wal awtan ko zuwa garuruwa a ce al-madani al-dimashqi al-kufi biladan garuruwa wa biya'an ko anguwanni wasikakan ko lunguna wa mujawaratan ko kuma ma wanda kai kusanci da su ad-dara qutni kaga shi anguwa ne anguwa ce dara kotuni al-baghdadi khatib baghdadi gari ne da makamantansu wa ila sana'i ana kuma danganta mutane zuwa ga sana'a kaji wani an ce al-bazzar ko al-bazzaz ko makamantan shi wal hiraf da ayyuka na hannu an-najjar ko wancan shi al-hadza wa yaqau fiha al-ishtibahu ana samun rigingimu da yawa a cikin nasaba wal ittifaqu kuma ana samun su iri daya kal asma'i kamar yadda suna suke iri daya waqad taqaw alqaban kuma su nasabar tana iya zama laqabi ne ba da gaske ne garin ku ba ba garin ku bane ko sana'aka sai a sa maka laqabi da wannan a wa ma'rifatu asbabi dalika kuma ka san dalilin da yasa aka sanya wa mutane ire-iren waɗannan sunayen wa ma'rifatul mawali yana da kyau kuma ka san a cikin malamai waɗanda suke bayi ne bararrun bayi ne min a'ala waɗanda suka ‘yanta su wamin asfal da waɗanda aka ‘yanta ɗin birriki ta hanyar sun yi bauta au bil hilfi ko akwai zumunta tsakankaninsu kamar muhammad ibn ismail al-bukhari ya ke ce mashi al-ju'ufi maulahu wa ma'rifatu al-ikhwati wal akhwat da sanin ‘yan uwan juna ɗalibai ko malamai da suke ‘yan uwan juna kamar Usman ibn Abi Shayba Abubakar ibn Abi Shayba kamar Isra'il da Yunus ga sunan da yawa haka ɗan uwan juna ne wa ma'rifatul adabi shaykh wa talib kasan ladubban malami ladubban da ya kamata malami ya kula da su da ladubban da ɗalibi ya kamata ya kula da su wa waqti sinni tahammul da kuma sanin yaushe ne ya kamata mutum ya iya fara koyon karatu shekara nawa ne zai isa shi makarantar hadisi wal ada kuma yaushe ya kamata ya fara bayarwa bayan ya koya wasifatu dabti da kuma yadda ake kiyaye karatu bil hibzi ta hanyar haddacewa wal kitabi ko ta hanyar rubutu wasifati kitabatil hadisi da kuma yaya ake rubuta hadisai wa ardihi ya ake kuma bayar da hadisai wa sama'ihi ya ake sauraron hadisai a gun malamai wa isma'ihi ya ake jiyar da dalibai hadisai war rihlati fihi da kuma tafiye-tafiyen da malamai suke na neman hadisi wa tasnifi sannan idan ka kure kankat sai kuma ka zo kai rubutu in ka kai ka kawo alal masanidi aka rubuta hadisai a bisa musnadi a ware hadisan kowane sahabi daban a wuri guda kamar da Ahmad ibn Hanbal yayi awul abwabi ko ai musu babukan fiqhu tsarki sallah tauhidi zakka jihadi noma kiwo cinikayya da makamantansu aw shuyukhi wani kuma malamin ya ware hadisan shi hadisan da malam wane ya koya mini hadisan da malam ya wane ya koya mini kamar mujam at-tabarani sannan yace aw ilal ko kuma bayani akan matsalolin da ke cikin wasu hadisai kamar da Darqutni yayi kamar da Ahmad ibn Hanbal yayi kamar da Abu Hatim ar-Razi yayi aw al-atraf ko a dinga ambatan gefen hadisin farkon kamar a ce innamal a'malu sai a tsaya nan man adali waliyan sai a tsaya yana sai a yi bayanin duk inda za a samu hadisan kamar yadda miziye a cikin al'ataraf wa ma'arifatu sababin hadith da kuma samun sanin menene ya faru har manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisi kamar yadda yake akwai asbabun nuzul na ayoyi akwai kuma asbabu wurudil hadith wa qad sannafa fihi ba'du shuyukhi alqadi abi ya'la ibn al-farra yace wani daga cikin malaman malam alkali abu ya ala ɗan gidan farra'u ya rubuta littafi akan ma'arifatu asbabil haris wasannafu fi galibi hadhihi alwa duk waɗannan matsalolin da kaji an faɗa ɗaya bayan ɗaya kowanne akwai littattafai akai na musamman wahiyan naqlun mahdun zahiruhu ta'rifu mustagniyatun anit tamthil yace shi ilimin hadisi gabaki ɗayan shi cirato shi ake daga na gaba za a ɗauko na baya ya sani wanda ya a fili yake kuma ya wadatu daga kace sai kai wani kwatance wanda babu shi wa hasruha muta'assirun ka iya kididdige waɗannan abubuwa kace ka san su gabaki daya abu ne mai matukar wahala kace ma'ana misali ka san duk wani wanda yake bawa kuma malami ko ka san duk wani malami mutumin gari kaza ko ka san duk sunayen waɗanda suke kama da juna haka a sai dai kai ta bibiya kai ta yi kai ta yi ba za ka taɓa ƙoshi ba haka har ka gama lafiya ya ce faliyura ja laha mabusudatuha waɗannan abin na faɗa kowanne ya ce a koma a duba littafan da aka yi magana dalla-dalla kaga takaitawa da ba ta amfani ba kenan kawai da kwaratun farko ma'ana ba za ta wadatar ba shi da kan shi bayan da ya gama waɗannan maganganu a ta takaice a takaice ce faliyura ja laha mabusudatuha karka ce ka iya musalahu daga wannan ka koma cikin mai littafin ya ce wallahu muwaffiq wal hadi la ilaha illa huwa Allah shine ke bada dacewa kuma shike shiratarwa babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai shi wannan shine karshen littafin nukhbatul fikr ta al-hafiz ibn hajar yadda ya takaita ta haka kuma muka takaita ta haka a gurguje hatsin bara Allah ya samu dace za mu sarara a nan wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala ali wa sabi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah